طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد kenan ci gaba da karatun wani musala yau da rasu mun nawa
yau na goma sha goma sha na takwas musafin daga takwas aka wata goma sha daga kudu goma sha kudu ko sha uku sha sha biyu ne ina ji ko sha biyu ko sha uku sha mutu uku sha mutu sha sha uku kin sha uku na to Allah subhanahu wataala ya mana tauhidi ga baki daya kana eh a satin da ya gabata wancan satin sama mun tsaya a ƙarshen aljar ko inda mun yi bayani akan muna cikin aljarhu wa ta'dil na me ake cewa aljarhu wa ta'dil shine abin da malaman hadisi suke yin jarhin mal- mutum rawi ko kuma su addala shi wanda muka gani aljarh shine muka ce eh, kamar yadda malam ya kawo ta'arifin shi anan ya ce huwa an yadhkuru rawi bima yujibu radd riwayatihi min isbati sifati radd aw nafi sifati qabul mithlu an yuqala huwa kadhab aw fasik أو ضعيف أو لا يسأل ثقة أو لا يعتبر أو لا يكتب حديثه to wannan duka irin alfazi inda ake istimali ne wajen yin jarhi na aka ce jarhi muka ce menene da hausa waje yake ce mata kushe kushewa kamar an kushe mutum akan ingancin ruwaya shi da yake rawaitowa ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na saboda me saboda tana yi wa kazzab ne makaryaci ne muka ce akwai bambanci tsakanin kazzab da mutayin bilkadir ko kuma fasiki ne an same shi da wani abu na fiska na ko kuma an same shi da ifi ne ko kuma ba sikka bane ba duka dai irin abubuwan da muka gani wanda suke hana a karbi ruwayar rawi kenan jarhi shi yana mana bayani ne akan kawai kushe rawi na idan ka ji an ce wane ya yi ma wane jarhi to ya kushe shi wajen malaman hadisi idan aka yi jarhi aka ce wannan jarh majruh ne an kushe shi an kore shi shi yasa da daga karshe insha Allah zan dan zo mu yi dan yi sake mukaddima amma akan abin da ya shafi jarh wa ta'dil na
to mun gani tarifin shi a wancan dawabitul jarh wa ta'dil hafiz hakami ya kawo yace wasfur rawi fi adalatihi wa dhabtihi bima yaqtadi eh, radd riwayatihi aw talyiniha kama a siffanta rawi da eh, wasfur rawi fi adalati akan mutuncin shi wa dhabtihi da har da shi bima yaqtadi da abin da yake nuna mana kore ruwaya shi kushe ta ko kuma raunana ta to shine abinda muka dauka akan jarh wanda muka gani akwai jarhul mutlaq akwai muqayyad wanda mutlaq shine kawai a ce wani da'ifi ne wani kazzab ne shi kuma muqayyad muka ce akwai a kayyada shi da wani malami ko kuma da wani gari mu ce wani a wannan garin da'ifi ne lokacin da ya koma gari kaza da'ifi ne saboda mene a wancan garin ya tsufa na ya samu ruwaya shi an samu ikhtilati bai yiwa ya zama to an karba hadisin shi amma da yana nan misali lokacin da yana da magaram eh, sahihi ne thikka ne amma da ya koma ya mai to ya samu rauni ya samu tsufa sai ya zama to ruwaya shi da ifa ce ba a karbata to wannan shine an kayyade shi da wani abu malama ma shine an kayyade shi da da wani abu kenan wannan shi ma mun gane shi sannan kuma muka gani eh, abin da yake ishtirati ya zamanto shi wanda eh, dan a karbi jarhi aka ce hamsatu shurut na shi ma gashi nan an yakuna min adli fala yakubar min fasik baka ce he ya zamanto shi wanda zai yi jarhin ya zamanto adali ne ba fasiki ba amma mutum ne kai kanka karan kanka ba- ba daidai ba kake baka gyara kanka baka ce wanda yake idan ka gani aula bi da'af kai ne gaskiya na to wannan da shurutu ne duka wanda muka gani wancan sati insha Allah yau zan mu tashi akan ta'dil na
التعديل شيني مالا يكاو مالا شيتي هو أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد مثل أن يقال هو ثقة أو ثبت أو لا بأس به أو لا يرد حديثه مالا يتي تعديل أبن أكتي ما تعديل شيني أأنبت راون حديثي da abin da yake mana nuni akan karɓar ya shi ko kuma tabbacin karɓarta wasu malamai suna yin ta'arifin shi bi wasfin rawi fi adalatihi wa dabtihi bima yaqtadi qabul ruwayatihi a kaman tarawi a cikin adalar shi da dabtin shi har da shi idan aka ce adala muka ce mutunci a ce wane mai mutunci ne da kuma dabtin shi har da shi karhin har da shi a ce ai wane yana da karhin har da ko ku zamna ko ku yi a ce wane yana da karhin har da to wannan abin da za a kamanta rawi to zai nuna mana kenan zan mu karɓi ruwayar tarawi idan ya zama to an ce wane mai mutunci ne ba a same shi ba da hawari mulmuru a wasu abubuwa wanda na rashin mutunci kamalallen mutum ne kuma aka same shi mai karhin harda to wannan yake nuna idan ya kawo hadisi matukar isnadin ya tabbata to zan mu ce wane tsika ne wane an haddara shi ta'adili gare shi an sikka ne kenan za a karbi ruwaye shi shine malam ya bada misali yace kamar a ce wani sikka ne da ka ji an ce fulan sikka to wannan a mutuncin shi da har da shi kawai dabt ne tamu ne ko kuma a ce sabt tabbatacce ne sabatun sabt ka gani malamai suna istimalin wannan ko kuma a ce la ba asabihi babu laifi a tare da shi ko kuma la yuraddu hadisu ba a mai da hadisi shi to duka wannan wasu wasfu ne wanda ake kamanta rawi akan karɓar ruwaye shi to wannan shine gina abin da ya shafi ta'adil idan muka zo bangaren idan muka zo bangaren a ba musu afuwa ne idan muka zo bangaren wasfin rawi zaka gani wani waje cikin alfiyatul iraqi ya kawo su a jere a jere a jere sabtun sabatun sabt hujja kaji an ce wani hujja ne wani sikka sabt ne wani kaza ne wani kaza ne to wannan tun yana daga cikin kaman tarawi da ake da abin da ya shahi adalai shi kenan yannan zai dauka mu dauki cewa wani daga mun gan shi mun san sikka ne za a karbi ruwaye shi malam yace ba kenan wannan shine a takaice ta'arifin adala jarhi mun ga jarhi menene jarhi dan aka gani jarhi kawai shi kushe rawi ne abin da ya shahi adala kuma gabatar da shi ko kuma tabbatar da shi a ce wane mai mutunci ne ba a kushe shi ba to wannan shine jarhu wa ta'dil to malaman hadisi sun suna da yawa a cikin abin da ya shafi bangaren jarhu wa ta'dil surtu abin da ya shafi ulumul hadis su shi da jarhu wa ta'dil da takharijul hadis da ilimi ne wanda cikin shi yana ilimi ne daga tushe guda amma ya rarraba haka mustala ya zo kan wasu kawa'id na isnadin hadisi da kaza da kaza jarhu wa ta'dil sai ya zo kan abin da ya shahi mutuncin shirawo shi kuma takharijul hadis sai ya zamanto gabaki daya da ruwaya isnadin da shirawun duka dirasa su ne zaka yi a can takharijin hadisi kenan shi wannan bangaren shine ne gaba sai ka gani hadisi daya in ka ce ka gama hanyoyin shi zaka tabbatar da shi ya inganta a ce nan tabulo ne duka ya cika wannan tabula hadisi ɗaya wai hanyoyin shi da suka zo a littattafai daga katsawai daga bakin usul kutubul musnada wanda a cikinsu akwai isnadi ka tsaya bakin su zaka gani shajara da zaka yi ta cika wannan wajen tabulan nan in tabulo ne nan gaba ke da hanya ta hadisi guda to takhriji ya yi tsaho duk da cewa shi abin da yasa saboda ilimin hadisin zaka gama wanda ya shafi bangaren mustara da kuma ilimin jarhu wa ta'dil aqwalin malamai akan rawin wani ya ce kaza wani ya ce kaza kamar yadda zan mazo mu gani ta'arudul jarhu wa ta'dil eh malam yace wa yanqasimu ta'dil ila qismaini mutlaq wa muqayyad shi ma ta'dili kamar yadda muka gani jarhi ya ya kasu kaso biyu to shi ma ta'dili ya kasu kaso biyu akwai mutlaq akwai muqayyad malam yace fal mutlaq أن يذكر الراوي بتعديل بدون تقييد فيكون توثيقا له بكل حال كوا أتواني ثقاني أتواني ثقاني كنا ثقاني أقوئنا كما يبدأ مكا can a ce wani da'ifi ne ba ƙayyade shi ba da wani yanayi ko kuma da wani gari ko kuma da wani malami to wani da'ifi ne kawai a ko'ina da'ifi ne in dai ka gani hadisi da shi a cikin isnadi to ka sama wannan hadisin alamatar istifham matukar ba a samu bauta mutaba'a ta zo ta kawwa hadisin ta sa shi ya kwari to wannan hadisin zai zamanto da'ifi ba za a dauke shi ba amma idan ya zamanto kuma an ci wani sikka ne ba a kayyade shi ba to wannan ka gani hadisin ma kaga sikka sikka sikka sikka zuwa sahabi kawai ka ce masha Allah ka wuce kakkama kamar kaga hadisi a bukhari kakkama wani yin shakka sannan daga cikin na ce bukhari wata bishara da ta zo ba ɗazu ko a bbc ce kai ne kake ce an rage masallacin abdul jabbar kasan kwanan nan yana ta baran barama akan zagin sahabbai da wasu abubuwa ne wanda suka shahi hadisi
an kama shi wala eh an ce an rihe masallacin shi
masha Allah
to Allah ƙara taimaka musu an hana shi wa'azi
masha Allah alhamdulillah
a to
shi ya kamata kawo
a kaduna ya ta ai kuma kama shi ba sai wal muqayyad wannan kenan a mutlaq kenan idan aka yi tawsiqul mutlaq kamar yi muna shi ilimin hadisi mafi yawa sai ka san istilahat idan aka ce istilahat kamar eh, menene da faransai lemo symbol ake cewa ko menene istilahi symbol ko kuma wani mokali almoki ne eh, ko kuma wani mokile wanda moyika ne wanda da ka ga wannan a wani waje ka san ma'anar shi misali yanzu muka ce wani sikka ne deja mun san meye ma'anar sikka wani sikka ne tabbatacce ne akan abin da ya shafi ruwaye shi wani da'ifi ne wani kazzab ne wani laisa bi shay wani qawi wani laisa bil qawi laisa bi qaw akwai alfaz istilahat da yawa zan magani na malamai wasu malaman suna bambanta da istilahat to yanzu in baka san ba yanzu wanda zai dauki littafi ya gani an zo an ce misali an ce wani eh, Muhammad bin Munkadir an ce thiqa sai ce to me thiqa to idan baka san ba istilahat inda baka san ba wannan ma'ana dole wannan ilimin zai maka wahala ka rasa gane shi saboda gaskiya karatu ne mai tauri me mai tauri idan baka san ba yanda abubuwan yake sai ka gani kawai a zamne ake an ka ka rasa miye ake kawai kana shi ana kaza da kaza da kaza shi yasa dole istilahati nan sai ana ana- subhanallah Ha? Alhaji yanzu ya fara sallah Alhaji yanzu ya fara sun ci ne ba masu waje
yaren malamai na kan fannin kamar sambol sambol ne kamar a ɗauki suna idan kaga yan gasa yawwa kaga
mita kamar yanzu mita su wani wani a zo ke ga ga azot su wani waye da su ma haka ne kamar duk wannan istilahati ne wanda dole mutum sai ya rike su ya rike su kuma zai zama zo daga an ga an sambol
abin ya kusa yawwa to kenan abin nan yana son biddika kamar yana buƙatar ka aiki hankalinka kuma he yau da gobe saboda yanzu eh, me ake cewa eh, duniyar mu ta yanzu mafi yawa yanzu misali wannan Abdul Abdul Jafar Jafar in bai yayi ba in kar yayi hoto shi in baya tsara wannan ya ga ya yi lafiya sauko shi kawai ya a gyara shi na
sai an mashi wani yanzu misali wannan abdul jabbar da yake ta wasu abubuwa an shiga yake cikin abin da ya shaye hadisi kai wanda baka sani ba idan ka zo ka dauka sai ya zo ya ce ma aha wane wane kaza kaza ne yi ga wani abu wanda kai baka gane ba menene yake ne Eh, eh, sai yana shiga cikin irin mustalah ilimin hadisi sai kai idan baka san ba wannan abun yanzu me awam suke dauka ko na gaban shi ko kuma wasu awam wanda su sani ba ya kai wata kalma kai baka san ba hakikanin menene to ya zo ya fasarta ta misali da Hausa to ya fasarta ta ko ya fasarta ba daidai ba ko kuma a can in tushen abun shi malamin da ya hakaito abin da ya ce ba haka bai bai ne ko kuma baka san ba wata ka'ida kamar yadda zan gani ta'arudul jarh wa tare idan aka samu wannan malamin ya ce wani da ifi ne an samu wancan ya ce sai kare to wanne zaka dauka akwai ta'arudun nan to idan baka san ba wannan ta'arud sai kawo ma wannan malami wani ka san shi babban malami ne ya ce wani sai kare alarke kuma wancan malamai sun ce wani da ifi ne to bai kawo ma bata da ifin wannan ya kama ta sikka shi kuma rawun da ifi ne ya kawo wani hadisi sai dai ce ma to ga wani malamin kuma kaza da kaza da kaza ya ce wani sikka ne kai ka ce to kai mi zaka ce ba ka sani ba Eh, kamar hala ce wanda kamar shi yanzu abin da ya shafi ilimin masara abu ne wanda a irin zamanin mu na yanzu yanda ilimi kamar abubuwan ilimi na addini sun zama to sun bayyano duk wasu abubuwa mas'ala karama nan da nan zaka same ta yanzu kana tafi zaka samu to amma irin wannan masail na ciki wanda wasu ka'idodi ne wanda yake ka san su tun daga baya ka dauko su ka san su tukun zaka yi aiki da su to su ne suka mana ya shafi mafi yawa yau sai an shiga ciki yanzu muka duba duka a irin majalis da ake karatu da wuya zaka gani inda ake karatu musamman da wuya zaka gani ake karatu ɗaiɗaiku in akwai ma irin halka ce irin haka kawai wasu su ga gama suna yi ɗaiɗaiku wanda kuma babu tasirin eh, wanda kamar mutumin ba zai samu ba tasiri ya isar da wasu abubuwa hatta a najeriya zaka gani akwai halkat na malamai manya wanda suke irin karatun musala irin su dakta sani yana alfiya irin su akwai wanda suna na kubatar fikir wasu sun yi baikoniya amma duk da haka nan sun yi kada saboda mutanen da ake kai ma wannan ilimin ba su ba suke sauraron irin wancan bayanan sai zamanto ku misali ya gai wani abu kai da kaji ka karanta ka ciki to wannan idan wane da wane suka zo ai wane ake kaddamawa a bar wane deja kai ka sani deja ka san ka san abu amma wanda bai sani ba kuma kai so ya zama to kawai ya yi kyun ya ce sai an ya kuma malamin nan bai da gaskiya to shikenan shi ba ta shige ba haka yake kasuwa zai zai dauko babban malami na cikin hadisi babban malami na cikin hadisi zai dauko ya ce to shi ya ce kaza yanzu wannan na kaduna abu dan gidan gumi kwanakin baya akwai wani ruwaya da ya dauko cikin sayin bukhari sai ya ce ayu ya karanto gashi nan malamai suka ce wani rumi bi tashayyu shi sanadi ne na bukhari da wani ya ce ai wani an jefe shi da tashayyu yanzu idan ka ce tashayyu haka ne tashayyu shi an ci to ya ce ga ruwaya a bukhari kuma wani an ce dan shi'a ne menene ne to a lokacin magabata idan suka ce wani bi tashayyo me ake nihi da tashayyo ba shi a ba irin ta mata yanzu to in baka sani ba shi ma akwai matsala tunda idan suka ce tashayyo kawai akwai tashayyo nasu na fifita ali akan usman to shine ya ce wani bi tashayyo ba tare da an same shi cikin magabata da yawa ba tare da suna zagin sahabbai ba a zamanin da wanda suke zagin sahabbai ana ce musu rawafid rafida to yanzu wannan ya kawo maka wannan ya ce wani dan shi'a ne sai ka ce a bukhari inna lillahi shikenan ya sama shi ba cikin littafin bukhari to dole abubuwa ne wanda sai kana ya an yi bura'ata ana mulazama da wasu abubuwa kuma abu ne mai tauri sara'ata dole sai dai ana yi kaɗan kaɗan allah da yawa na tauki wal muqayyad malai yace abin da ya shahi ta'adili da ake kayyade shi shi kuma kamar irin na jarhi a ce wani da ifi ne ga malami wani a ce misali ruwaya ta zuwa ga musa'ab da ifa ce saboda saboda sababin tana yi wa lokacin da muka gamu da shi ni ina yaro ko kuma lokacin da na gamu da shi shi ya sami ikhtilafi ko kuma lokacin da muka rabu da shi muka gamu da shi littattafan shi duka gobara ta cinye shi kuma bai ba da hadisi sai da littafi to da hadisan da ya bani ya gaggama isnadi da matani ba daidai ba to kenan wannan sai a ce da ifa ce kamar yadda muka yi to shi ma ta sikka a ce sahiha ce ta wani a ce sikka ne akwai irin wannan a ce wani wajen malami kaza sikka ne amma in ba shi ba duka da ifi yanzu mu duba isra'il bin yunus wajen kakan shi asbat babu ruwaye shi mafi inganci kamar wajen kakan shi saboda mai alci ne ya yi mulazama da kakan shi kullum suna tare tun yana karami ya taso to duk wasu wanda suke da ruwayata a wajen kakan shi in dai ba tashi ba tashi ta hikari to kaga wannan kenan da shi tabbatacciya ce in wani yana iya daukowa da ifa ko kuma a ce wani lokacin da yake gari kaza eh hadisan shi na sham da ifai ne amma na hijaz sahihai ne to irin wannan shi akwai na jarhi akwai na ta'dil nafsu shay kenan wannan an kayyade shi da gari kaza ko kuma an kayyade shi da malami kaza tare da wannan malamin sikka ne amma in ba wannan malamin ba duka da ifi ne tare da gari kaza yana ya mai sikka ne hadisan shi duk da ya rawaito da isnadi ai mai in dai ai mai ya bada labarin to sikka ne ko kuma hadisin da ya bada isnadin ai mai aka bashi sikka ne da ya dawo da magaram an samu matsala sai ya zamanto da ifi to wannan shine kenan an kayyade shi da gari shine malam yace an yuzkar rawi bi ta'dil bin nisbati li shay'in mu'ayyan min shaykh أو طائفة أو نحو ذلك فيكون توثيقا له بالنسبة إلى ذلك المعين دون غيره kenan tausik zai zamanto bin nisba ila zalika almuayyan wannan wanda aka ayyana na wannan malamin ko kuma wasu malamai ko wani gari duna gairihi ba wani shi ba shi ba kenan in wani ne shi ba ya zaka bane amma in wannan malamin ne kenan eh, shi sikka ne shine yace misal an yi kwal huwa sikka fi hadisin zuhuri a ce wani sikka ne a hadisin zuhuri hadisan da ya rawaito daga wajen zuhuri sikka ne ko kuma aufi hadisihi an hijaziyi kamar irin yadda muka gani hadisan da ya rawaito mutanen hijaz makka madina ta'if to sikka ne amma fala ya kuna sikka fi hadisi min gairi min gairi min gairi man wuthiqa fi kenan zai zama to ba hadisan shi wanda ba na hijaziyin ba ba sikka ba kenan mun fahimta shi ma ta'dili ana kayyade shi ga wani malami ko kuma ga wani gari kamar yadda jarhi ana kayyade shi da wani malami ko kuma da wani gari shi malam yace wali ta'dili maratib kamar yadda muka gani maratib na jarhi shi ma malam ya ce ta'adili yana da maratib hawa hawa ne martaba martaba ya ce a alaha ta samansu ƙololuwarsu ma dalla ala bulugul gaya wadda ta kai gaya a ce ya ce misal ausakin nas mafi ingatuwa ko mafi tabbatuwar mutane mafi sikka ausak kaga akwai gaya ausakin nas a ce wane ai ko da hausa ma me ake cewa mafi gaskiya ai wannan ya yi fice ya yi fice ya yi fice ya tafi yanin can sama ko kuma a ce eh, ilaihi muntaha fi tasbit ilaihi muntaha fi tasbit tasbit ne zuwa gare shi in ka je karshen shi karshen tasbiti ne a ce wani in ka zo karshen shi kawo karshen inda shi ya yi magana ta tabbata ta tabbata kam- in dai magana kamar wanda suke cewa kamar aya astaghfirullah ba kamar aya ba kamar duk suna wannan ne ka gane Wannan bai- Mm. suna cewa kaza da kaza amma bai dace ba a ranka gama qur'ani da wasu abubuwa na to tabbataccen abu ne a ce wannan zuwa gare shi karshen magana kenan wani ba ƙarya tabbas tabbas shine sun ma ma ta'akkada bi sifatin aw sifatayn sannan abin da ya tabbatu da wata siffa ko kuma siffa biyu kenan wannan alaha eh, to ta ƙasa da ita kuma shine a ce thiqqa thiqqa thiqqa ne amma sai an maimaita ce thiqqa thiqqa ko kuma thiqqa sabtun na ko kuma sikka hujja duk akwai sikka ne kuma hujja ne sikka sabt ne sikka ne kuma tabbatacce ne a ƙara tabbatarwa a ƙara ta'akidi don saboda a wannan shi adinaha kuma wa adinaha malam yace ta kalkashin ta kalkashin tawsiqi kenan kalkashin ta adil shine yace ma ash'ara bil qurb- bil qurbi min ashal jarh misal salih aw muqarib aw yarwi eh, aw yurwa hadithu aw nahu zalika malam yace wadda take kusa da ta karshen ta sama saman jarhi eh ta can karshe kenan ita ce take kusa da jarhi wadda a ce a wani ai salih ne Eh, salih ne a a shirye yake shi ko al Eh, a shirye yake ana iya kenan ko kuma a ce mene yace muqarib muqarib ne eh galibi ana iya karrabo hadisin shi a dauka ana iya kwatanta shi kaza da kaza ko kuma eh, yurwa hadisu ana rawaito hadisan shi na kenan kaga wannan ba a irin wancan a ce yayi fice ba tare bane a ce a wani sale eh, ma ko da Hausa aka ce aka nuna ma ne a wani a- ba laifi ba shi ba laifi a bayyana laifi na to irin wannan kenan wannan su ma maratib ne na ta'adil akwai su jewa alfiyatul iraqi ya kawo su a jere wajen baiti goma goma ina je yayi akan eh, maratib na ta'adil da maratibul jarh duka ya kawo su malam yace wa baina hadhihi al maratib ma'luma wa yushtaru wa yushtaratu li qabul al ta'dil shurutun arba'a can sharuɗan guda biyar ne na qabul jarhi shi kuma yace nan ta'dili guda hudu na farko an yakuna min adilin fala yuqbal min fasik kamar irin wancan zaman to shi wanda zai ce wani sakka ne wani hujja ne wani yayi fice shi kanshi yayi ficen ko kuma in ma bai yi ba ficen mutunci gare shi ba da ifi bane ba ba fasiki bane ba na farko kenan na biyu an yakuna mutayaqqizan fala yuqbal min mughaffal bi ghairi eh, yaqtaru bi zahir al hal yace ya zaman to shi wannan mu- mutayaqqiz yani a fa- a fadake yake ba gafalalle bane ba dan mutum gafalalle ya zo ya ce wani a to to ka gani ko ba ya zaman to gaskiya
shi bai wannan ba ya zaman to kuma ya kai wannan sannan na uku an yakuna min arifin bi asbabihi fala yuqbal mimman la yu'raf mimman la ya'rifu sifat qabuli war rad yace zaman to ya san malami ne wanda ya san asbab in sabubban da suke sa a ma wannan ta'dili na'am a korewa ne ko kuma a yi ta'adili kamar yadda mun gani wancan a jarhi cewa akwai malaman da za su gani mutum wanda ba su- bai yi ba kuma ma su ce sun kani ko kuma kaza suna da tasihi suna da da tasahuli da suna da sauki akan inganta kowa Eh, akwai kuma wanda suna da tsanani maratib ne zama zo su ma magana yanayin ya zamanto shi sharadi na uku ya zamanto shi ya san sabubban da ake inganta mutum da kuma ya zamanto ya san siffofin na karɓa hadisi da mai dashi siffofi na karɓar rawi da mai da rawi sannan ya ce an ya kuna waƙayan ala man ishtahara bima yujibu raddu ruwayatihi man kadh- man kadhiba aw fasik aw zahiri Allah ya kuna na'am واقعا على من اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب او فسق او ظاهريه او غيرها kai da ya zamanto yanzu kai da ya zamanto wanda deja ya shahara cewa ne ba iya karɓar ruwa ya shuwa an san da'ifi ne misali cewa an san da'ifi ne kuma kai ka zo ka ce sai kani kaga ba man karɓa ba eh, ba a karɓa ba ko wani makaryaci a zo kaza da kaza da kaza eh gashi dama an san shi wani makaryaci ne ko fasiki ne ka zo ka ce kuma ingantacce ne sai ka ne idan kaga wannan ba za a karba ba ba za a karba ba sai ma- wannan kenan sune sharuɗa guda hudu wanda malam ya kawo mana a cikin nan wanda zakka eh, da su idan mutum ya cika da sharuɗan da shi zai cika da kuma wanda za a ma ta'adilin ya zama to ya cika su ina wannan sharuɗa guda hudu su ne malam ya kawo mana malam ya ce ta'arudul jarh wa ta'dil na'am dan bayani yake idan jarhi da ta'adili suka gamu kamar yadda muka gani da farko wane wane ya zo ya ce wane sikka ne sai wani ya zo ya ce wane dalili to wanne zan mu dauka na'am shi tantancewa ne ake na a dauki hadisin annabi na'am isnadi to wanne wani ya zo ya ce sikka ne kuma wani ya zo ya ce da'ifi ne mu kuma hadisin muke duba yadda za a yi mu gani hadisin mun dauka ko kuma ba mun dauka ba shine malam zai mana bayani yace awwal ta'rifuhu ba ahwaluhu تعارض الجرح والتعليل ما لا يأتي أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبول قبولها مثل أن يقول بعض العلماء فيه إنه ثقة ويقول بعض إنه ضعيف na'am gwiwa wa'annan malamai sun ce wani sikka ne wa'ancan kuma da suka zo suka ce a wani da'ifi ne to wanne za a dauka ala da wanne za a dauka
sai a diba tayyib ahwal wal ta'arud ahwal al arba ce idan an samu wannan ta'arudin akwai wasu hala guda hudu yake dauka yace al halatul ula an yakuna mubhamaini ay ghayra mubayyanin fiha sabab al jarh wa ta'dil ya zamanto kowa ne malami ne yazo yace wane da'ifi ne wannan ma yazo yace wane sikka ne amma babu wanda ya gai mana mubham ne babu wanda ya gai mana sababin me yasa kake da'ifi ne kai ma me yasa kake sikka ne hala ta farko idan an samu wannan malam ya ce ya za a yi fa in qulna bi adami qabuli al-jarh al-mubham ukhiza bit ta'dil idan muka ce to tunda baka fasarta mana ba me yasa kace wani da'ifi ne to zan mu karbi ta'dil tunda mene saboda mene annahu la mu'aradata lahu fil waqi saboda a waqi'i babu mu'aradi babu wani abin da ya bayyana mana cewa wannan zan mu da'afa shi wa in kulla bi qabulihi wa huwa ar-rajih idan muka ce kuma zan mu karbe shi shine kuma rajih malam yace hasalat ta'arud na'am to za a samu ta'arud wancan ya ce jarhi wancan ya ce ta'arud fa yu'khaz bil arjah minhuma imma fi ta'dil imma fi adalati qa'ilihi aw fi ma'rifati bi hali ash-shakhsi aw bi asbab al-jarh wa ta'dil aw fi kasrati al-adad yace to zan mu duba mu gani me zan mu duba mu gani adala shi wanda ya faɗi na'am wani ya ce da ifi ne ya maga shi adala shi yake wani ya ce sika ne ya maga shi adala shi yana ce to e ko kuma mu bincika shi yaya alaka shi take da wancan ya san shi sosai idan ya san shi sosai ya ce da ifi ne kina ya mu dauka na'am saboda tana yiwa ya san wani abin da mu ba mu sani ba idan kuma bai san shi ba shine sai a duba a gani ko kuma a duba malaman da suka yi jarhuwar tare sai su zo su wanne suka yi yawa kasar ta adad na'am wanne suka yi yawa wanda suka ce mm, suka ce sai ne suka yi yawa ko kuma wanda suka ce da rifi ne suka yi yawa to nan ma hanya ce ta wannan hala ta farko ta mun gane mun ɗauki eh, jarhi ko kuma ta'adili idan suka zo mu bahamai ne ba ba a bayyana ba sabab kina wannan hala ta farko hala ta biyu malam yace an yakuna mufassirai ne ai mubayyanan fihim fihi ma sababul jarh wa ta'dil fa yu'khaz bil jarh bil jarh bil jarh li'anna ma qa'ilihi ziyadatu ilmi yace idan ya zamanto jarhu da ta'dili sun gamu amma a fassare duka sun fassara mana sababin da aka yi jarhi da sababin da aka addala shi to anan mi zan mu dauka jarhi za dauka saboda shi wanda ya jarhin yana da ziyada ta ilimi akan wannan rawun har ya kai ya jarraha shi kuma ya bayyana saboda kaza shine malam yace ukhiz eh, aina fa yu'khaz bil jarh Na'am.
li'anna ma qa'ilihi ziyadata ilmin illa an yakuna sahibu ta'dil ana a'lam eh, anna sabab alladhi juriha jurihahu bihi qad zala za a karbi jarhi sai dai in shi wanda yace sikka ne yace ni na san cewa saboda kaza ne aka aka aka kushe shi aka yi jarhin shi to amma wannan kazan ya hwasa shi kenan yanzu shi ya samu ƙarin ilimi akan ya hwasa wancan kenan ya tuba ya dawo zika kenan sai a karbi tarihi amma idan ba a- ba bai bayyana ba haka kawai jarhi za a dauko jarhi kawai za a dauko kenan wannan hala ta biyu shine malam yace fa yu'khadh hina izin bit ta'dili li'anna ma qa'ilihi ziyadatu ilm kenan in ya bayyana yace eh saboda kaza ne lokacin wancan wani malaman wa kaza yace wani da ihi ne to amma yanzu wani ya tuba ko wani ya fasa abu ko kuma wani har da shi ta dawo ko kuma wani kaza to sai a ce an addala shi kenan zai zama to sai kane a karɓar ruwa ya tashi kenan wannan hala ta biyu in ya in ya zama to mufassirai ne الحالة الثالثة ما يتي أن يكون التعديل مبهما والجرح مفسر فيؤخذ بالجرح لأن ما قائله زيادة العلم وانا يزو يتي وانا ضعيفي لي to amma he bai mana saboda kaza yayi kaza yana kaza yana kaza yana kaza yayi tafsiri jarhul mufassar wannan ko yace ta'dil mu'addal sikka ne to sikka saboda a bai sani kaza to wannan zan mu dauka saboda ma'ahu ziyadata ilmi kenan hala ta uku hala ta hudu malam yace an yakuna al-jarh mubham wa at-ta'dil mufassar fa yu'khadh bi at-ta'dil li rujhanihi ta hudu ita kuma ya zamanto shi jarhin shine mubham ba a bayyana ba yake amma ta'dilin mufassar ne an fasarta shi saboda kaza da kaza wani ayari ne sai mu dauki wannan abin da wanda ya ta'dili kenan hala guda hudu hala ta farko su zamanto duka ba a bayyana mana ba to wannan mi zan mu dauka sai mu dauka mu gani wanda ya ya shi wannan a cikin su ko hanyoyi gare mu da yawa wanda ya yi sanin wancan ko kuma ta hanyar mutane da yawa wannan da hanyoyi ne da zama dauka na biyu an yi kuna mufassirai Mufa- in suka zo da tafsiri wani tafsiri shi wanne zama dauka
sai mu zama dauki jirgi sai dai in shi wancan ya zo ya ce wane saboda kaza ne aka wannan shi to ya kare kaza ya dawo daidai na uku ya zamanto jarhi mufassar ta'dil a- ya zamanto ta'dili mubham jarhi mufassar sai mu dauki jarhi mufassar na hudu shine zamanto jarhi mubham ta'dili mufassar sai a dauki mufassar duk inda yazo inda ya bayyana sababin da aka yi kaza ya zo mufassar to mufassar ake dauka sai dai in wancan wanda ya mubham in ya dawo ya bayyana ya ce saboda kaza ne aka yi kaza to yanzu ya zamanto ta'dili malam yace wa ila huna zuwa ga nan ne intaha muqarrar sanatul ula asaniya fil ma'ahid al ilmiya fi mustala ala yadi muallifihi muhammad bin salih al usaymin walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa tatibu al awqat wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm- ila yawmiddin tamma al qism al awwal wa yatluhu al qism al thani wa awwaluhu aqsam al hadith bi i'tibar man yudafu ilayhi yana malam yace nan ne yazo karshen da mun ci wannan littafin malam yayi shi mustawa biyu na wani ma'ahid ne na sanawiyya nan malam yace ya zo karshen mustawa na farko sai mustawa na biyu da ikon Allah subhanahu wata'ala wanda shine zai fara da aqsamul hadisi bi i'tibar man yudafu ilayhi malam yayi addu'a eh, Muhammad Salih al-Usaimin Allah subhanahu wata'ala ya ji ganshi ne insha Allah sati na sama kuma sai mu fara da kismi na biyu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda muka gani dai mun da muka dauka a cikin nan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon amfani da duka abin da muka dauka kuma ya sa mun gai daidai kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa kuma ya gafarta mana kiran sallah kunna bakta wai da can ba shi da jan